بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام alaikum wa rahmatullah Muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙara ara mana lokaci domin ci gaba da karatu cikin littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu Alaihi wasallam, wallafan al'imam al-Hafiz Abu Zakariya ya haya bin Sharaf annawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i. wanda aka fi sani da al'imamin nawawi, yau kwanan wata sha biyu ga watan zulqada na shekara ta 1446 hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina wadda take daidai da goma ga watan mayu na shekara ta 2025 miladiya karatunmu na wannan rana shine zai kasance na biyar kuma muna babi, babi na biyu cikin kitabul ma'amurat a wannan littafi kuma za mu tashi hadisi lamba na ashirin da biyu wannan hadisi hadisin ka'ab bin malik radiyallahu anhu shine hadisi mafi tsawo a cikin duka wannan littafi wannan littafin na kunsa da hadisai kusan dubu biyu amma dukansu babu hadisin da ya kai wannan da za mu karanta tsawo da haka hadisi ne wanda babu lalle mu iya karanta shi a cikin darasi ɗaya tunda ba gudu gudu muke yi ba muna tafiya a hankali tare da ƙoƙarin fahimtar abin da hadisin ya kunsa na darussa. Male cewa an Abdullahi bin Ka'ab bin Malikin an karɓo daga Abdullahi bin Ka'ab bin Malik. Wa kana ƙa'ida Ka'abin min banihi hina amiya. Shi wannan Abdullahin shi ne ɗan jagoran Ka'ab a lokacin da ya makance cikin ‘ya'yansa. wata Ka'ab bin Malik sahabi a ƙarshen rayuwarsa ya haɗu da lalurar makanta, to wannan ɗan nasa Abdullahi shi ne ɗan jagoransa a cikin ‘ya'yansa. Ƙala ya ce, Sami'itu Ka'ab bin Malik na radiyallahu anhu, na ji mahaifina Ka'ab bin Malik, Allah ya kara masa yadda, yuhaddisu bi hadisihi yana ba da labarinsa. حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك lokacin da ya zauna a gida bai fita yaƙi tare da manzon Allah yaƙin tabuka ba yaƙin tabuka wani tabuka sunan wani gari ne wanda a nan ne manzon Allah je ya sansani domin yaƙar kafirai amma suka ji tsoro ba su zo ba gari ne mai nisa daga Madina wani tafiya a wancan lokacin da ƙafa zuwa garin tafiyar kwana goma sha biyar ne manzon Allah ya tafi kwana goma sha biyar ya jira kafirai su fito suka ƙi fitowa ya jira su tsawon kwana ashirin ba su fito ba ya ƙara dawa gida cikin tafiyan kwana goma sha biyar tafiyar kwana hamsin manzon Allah ya a wannan yakin ba a yakin ba duk da cewa ana kiransa yaki amma dai ba a yakin ba a rana sun ji tsoro ba su fito ba ƙala ka'abin ka'ab yake cewa لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط yace tun da nake ban taɓa zama gida ban fita tare da manzon Allah cikin wani yaƙi da ya yi ba illa fi ghazwati tabuk sai dai a yakin tabuka shine ban fita tare da manzon Allah ba yace ghaira duk da cewa fa anni qad takhallaftu fi ghazwati badrin cewa na zauna a gida ban fita yakin badar ba walam yu'atab ahadan takhallafa anhu amma shi yakin badar ba a zargi kowa wanda bai fita ba inna ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira quraish manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da musulmai sun fita ne kadai a wannan rana ranar badar wato suna nufin suna targetin ɗin kayan ayarin wato ƙurashawa suna dawa akwai ƙurashawa sun fita kasuwanci to sai suka yi target su kama kayan tunda dama asalin kayan nasu ne a lokacin da manzon Allah da sabbai suka yi hijira daga Madina sai aka rika cewa to duk mutumin da zai fita sai ya bar dukiyarsa gaba ɗaya tunda ai agarin makan ya same ta haka sabbai suka dinga barin dukiyoyinsu wasu ma a sai da gidajensu a kwace kadarorinsu to wannan kadaran nan ita aka tattala aka tafi kasuwanci da ita kun ga akwai dalili halartacce a shari'a da hankali cewa su je su kwaci kayansu shine abin da ya faru a ranar badar hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina aduhim har Allah subhanahu ta'ala a wannan rana ya haɗa su tare da makiyansu ala ghairi mi'adin ba tare da an yi tanadi na shirin yaƙi ba akwai labarin yaƙin badar ba na so na kawo shi a nan saboda yanayin lokaci walaƙad shahidtu ma'a rasulullah sallama lailatul aqabati amma fa na halarci lailatul aqaba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wani waqi'a ne mai tarihi wanda ya faru a lokacin manzon Allah yana garin Makka bai hijira zuwa Madina ba to a wani dare mutanen garin Madina suka zo suka yi mitin tare da manzon Allah to wannan mitin din nan wanda suka yi alƙawari na taimakon musulunci shi ma wani abu ne mai tsayin tarihi sosai hina tawasaqana ala al-islam a lokacin da muka zauna muka yi alƙawari akan taimakon musulunci wa ma uhibbu anna li biha mashahad badar wannan daren nan abinda na halarta na wannan daren nan ya fi birge ni sama da ma halarta yakin badar ya fi birge ni a ci yakin badar na halarta ban halarci wannan ba ita wa in kanat badarun azkar fin nas duk da cewa ita shi yakin badar ya fi suna a cikin mutane an fi ambatansa a cikin mutane min ha sama da wannan daren nan da na halarta yace wa kana min khabari daga cikin labari na hina takhallaftu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da na zauna na ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi gazwata tabuka fita yakin tabuka yace anni lalle ni lam akun qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-gazwa yace tunda nake ban taɓa yin lokacin da nake da ƙarfi kuma nake da wadata sama da lokacin da ban fita tare da manzon Allah ba wato yana so ya tabbatar da cewa wannan ƙin fitan da ya fa ba wai rauni ba ne ba talauci ba ne ba a'a kawai dai kaddara ce Allah ya rubuta masa ba zai fita tare da manzon Allah ba domin Allah ya shirya masa wani abu da zai faru wanda zai ƙara daga darajarsa. ce wallahi na rantsi da Allah ma jama'atu qabal harahilatayn qat hatta jama'atuhuma fi tilka al-ghazwa yace tunda nake ban taba mallakar abin hawa guda biyu ba sai a wannan lokacin na yakin badar na yakin tabuka sannan yace walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwatu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'unsa in zai fita yaƙi in dai zai fita yaƙi to sai ya rufe wannan hanyar da wata bi ma'ana idan manzon Allah zai bi hanya zai fita yaƙi to ba nan hanyar zai bi ba zai bi wata hanyar ne daban sai an yi tafiya an yi nisa sannan sai ya canji da rashin sai ya tafi asalin hanyarsa wannan kuma wani dabara ne na yaƙi musamman saboda ɓadda sahu da kuma infoma na munafukai da kuma na kafirai manzo Allah in zai fita yaƙi to sai an yi ɗan daibashin in zai fita waccan hanya in zai gabas to zai fara yin yamma ne sai ya ɗan yi nisa sannan sai ya kwana ya juya ya dawo gabas ya cigaba da tafiya to amma banda wannan yaƙin na tabuka فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يا فتو wannan yakin na tabuka fi harrin shadidin a lokacin da ake tsananin zafin rana wastaqbala safaran ba'idan kuma ya fuskanci tafiya wadda take mai nisa wa mafazan wadda take kunshe da wahalhalun hanya wastaqbala adadan kafiran kuma manzon Allah wato ya fuskanci taron jama'a masu yawa tunda wannan yakin na tabuka shine yaki mafi girman yawan jama'a da manzon Allah ya halarta a rayuwarsa fajalla lil muslimina amrahum ta wannan tafiya manzon Allah ya kware wa musulmi al'amuran su to fa ku jama'a ku shirya tabuka za a je kuma wannan shine abin da yake maslaha tunda tafiya akwai nisa kuma akwai wahala da gwanda a gaya kowa inda za a je ya shirya amma gurin da ba nisa irin ƙauyuka na kusa-kusa da manzon Allah yake zuwa ba lalle a gaya mutane cewa nan za a je ba amma kun ga idan aka ce mutum ya fito kuma tafiya da nisa akwai wahala ba a gaya masa inda za a je ba la'alla ba zai mata shirin da ya dace da ita ba amma manzon Allah fa jallalil muslimin amrahum ya bayyana musulmi al'amarinsu liyata'ahabu uhbata ghazwihim domin su yi shiri shirin wannan yakin nasu su shirya sosai fa akhbarahum sai manzo Allah ya ba su labari bi wajhihim ya gaya musu inda za a tafi alladhi yuridu inda yake nufi wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kathirun sannan musulmai tare da manzon Allah a wannan yini suna da matuƙar yawa wala yajma'uhum kitabun hafizun babu wani littafi mai killacewa da zai iya haɗa su yuridu bi zalika ad-diwan yana nufin wato babu wani kundi da ake rubuta sunayen mutane da zai ɗauki wannan tunda ana hasashen manzon Allah ya fita da tawaga da suka kai wajen mutum dubu talatin ƙala ka'abin sai ka'ab yake cewa faƙalla rajul yuridu an yataghayyaba illa wanna anna zalika sayakhfa bihi ba wani mutumin da zai so da inda yana so a wannan ranar ya ɓuye ke fita face sai ya ji a ransa cewa in bai fito ba za a gane ba so da akwai mutane da yawa ai idan mutane kaɗan ne shi ne ake gane babu wani babu wani amma akwai irin yawan da idan aka yi in ba gan shi ba kawai za ka kaddara jama'a ne suka yawa ba gan shi ba shi ne abin da ka abu yake nufi a wannan ranar in dai mutum ma bai son ya ji to zai iya zama kawai ba za a gane ba saboda jama'a sun yawa malam yanzal fihi wahayin matuƙar ba wahayi ne aka saukar aka ce wane bai zo ba nan ne kaɗai za a iya ganewa wa gaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghazwa manzon Allah ya fita wannan yaƙi hina dabatu thimar a lokacin da 'ya'yan itatuwa sun yi wato a lokacin zafi lokacin da 'ya'yan itatuwa sun nuna kayan marmari wazilalu kuma a lokacin da inuwa ta yi daɗi masan idan ana rana sosai inuwa ta fi daɗi wa ana ilaiha as'aru to fa ni gaskiya a wannan lokacin na fi karkata zuwa ga inuwa da kuma 'ya'yan itatuwa da suka nuna fatajahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu mandan tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kimtsa tsaf tare da musulmai tare da shi wattafiqtu aghdu likai atajahhazu ma'ahu sai na fara in na tashi zan je in kintsa in fita tare da manzon Allah fa arji'u sai in dawo walam aqdi shay'a ba tare da nayi komai ba wato da kana yin qur'ana je zan shirya a'a kawai sai in dawo in zauna ina cikin wannan taraddudi wa qulu fi nafsi kuma ina cewa a raina ana qadirun ala zalika idza aradtu wannan fa tafiya idan fa da gaske zan yi ni zan iya falam ya zal ya tamada bi hatta stamarra bin nas aljiddu wannan kai da komin bai jima bai gushe ina tafiyar da ni ba har sai da mutane suka gama shirin su tsaf fa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimun wal muslimuna ma'ahu har aka waye gari manzon Allah ya sammako tare da musulmai tare da shi walam aqdi min jihadi shay'a ni kuma ina nan ban yanke shawara akan shiri na ba thumma gadawtu sa'annan sai na dawo faraja'atu sai na sai na dawo walam aqdi shay'a ban yanke komai ba falam yadlaita ma da bi hatta asra'u wa tafarada al-ghazw wato wannan kai da koman bai goshe yana tare da ni ba har sai da sabai suka fita suka yi nisa fa fahimtu an arhila fa adrikuhum fa hamamtu afwan fa hamamtu sai na fara himman na fara jin a raina an artahila ni ma in tashi in tafi fa udrikuhum riske su a hanya fa ya laita ni fa ina ma da a ce na yi hakan ثم لم يقدر ذلك لي أما هكذا با قدر من با fakuntu sai na kasance bayan manzan Allah da sabai sun tafi yaƙin tabuka sun yi nisa ni kuma ina gida a garin madina fakuntu sai na kasance idan kharajtu fi nasi in na fito cikin mutane ba'ada khuruj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah ya riga ya fita yuho zinini ina jin damuwa ina jin takaici anni la anni la arali uswatan bana ganin wani abun koyi a cikin mutane illa rajulan maghmusan alayhi bin nifaq face irin mutumin da dama an riga an san tataccen munafiki ne aw rajulin mimman azara Allah ta'ala min ad-du'afa ko kuma mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa uzurin kin fita yaƙi daga cikin masu rauni ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك من ذا الله بيتنا دني با sai da ya je garin tabuka faƙala wa huwa jalifin sai manzon Allah yake magana a lokacin yana zaune fil qauma a cikin sahabbai bi tabuka a garin tabuka ma fa'ala ka abu bin malik annabi ce wai me faru da ka abu bin malik ban gan shi ba faƙala rajulun min bani salima sai wani mutum daga cikin ƙabilar banu salima ya ce ya rasulallah ya manzan Allah habasa hubar dahu wan nazaru fi itufaihi ya ce manzan Allah ai bargonsa ne ya riƙe shi da kuma kallon gefensa bi ma'ana yana so ya ce ai matansa matarsa ita ce ta hana shi fitowa wato ya zauna gida saboda mace فقال له معاذ بن جبل sai ma'azi bin jabal radiyallahu anhu ya ce bi isa ba kwalta kai amma gaskiya abin da ka faɗa baka kyauta ba wallahi ya rasulallah na rantsi da Allah ya annabi ya manzan Allah ma alimna alaihi illa khaira ba mu san komai game da ka'ab ba sai alkhairi kun ga anan gurin ma'azi bin jabal wato tamkar yana ba ka'ab kariya cewa ba mu san komai a kansa ba sai alkhairi dan bai zo ba ba zai mu san uzurinsa ba amma zai ba mu san komai a kansa ba sai alkhairi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai shiru bai ƙara cewa komai akan Ka'ab bin Malik ba fa baina huwa ala zalika to ana nan ana zaune a haka ra'a rajulan sai manzon Allah ya hango wani mutum mubiyaddan ya sanya farin tufafi ya zulu bihi sarabu tamkar ƙawalwalniya tana tafiyar da shi wato idan mutum ya sanya farin tufafi daga nesa yana tohowa za a ga kuma in ana rana da rana za a ga kamar yana tafiya ne a cikin ruwa ƙawalwalniya faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aba khaisama ka Allah ya sa wannan mutumin abu khaisama ne fa idza huwa ai ku ashe shi ne fa idza huwa abu haisama ashe shi ne abu haisama al-ansari mutumin garin madina wato shi wato bayan manzon Allah ya je tabuka shi wannan abu haisaman shi ma ya tafi daga baya ya je ya rasu manzon Allah a can wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri shine mutumin da wato ya taɓa yin sadaka da kwano ɗaya na dabino hina lamazahu almunafiquna wanda munafikai suka yi masa allamu suka aibata shi suka ce kai karsa abin da zaka ba Allah sai da biyu kwano da abin da suka ringa yi mu'minai kenan idan mutum ya ka dukiya da yawa sadaka sai ce in wannan riya ne kawai dan a ce yana da kuɗi ne dan a ce yayi kaza ne idan mutum ya kawo kaɗan sai su ce shi kuma wannan ya rasa abin da zai ba wa Allah sai kaza wato shi mutum munafiki dole a wara da shi ba yadda ka iya da shi duk yadda ka so kai ba za ka burge shi ba idan kai alkhairi ya ce da kai in ba ka yi ba kuma nan ma ya zarge ka ƙala ka'abin ka'ab ya ci gaba da labari ya ce falamma balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawajjaha qafilan lokacin da labari ya riske cewa manzon Allah ya fuskanci hanyar dawowa gida Madina min tabuka da katabuka hadarani basti sai wannan damuwar ta dawo raina fatafiqtu sai na fara atazakkaru kadhiba ina ta tunanin ƙarya wa aqulu bima akhruju min sakhdir min sakhati rasulullahi sallallahu ina ta ƙoƙarin tunanin da wani abu ne wato zan fita min sakhatihi gadan afwan da wani abu ne zan fita daga fashin manzon Allah gobe in ya dawo garin Madina wa asta'inu ala zalika bi kulli dhi ra'ayin min ahli ina ta kokarin tuntubar ma'abota ra'ayi cikin yan uwana cikin dangina in ji to me ya kamata ne wani ƙarya ya kamata na faɗa ina ta tuntuɓa falamma qila lokacin da aka ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad dhalla qadiman manzon Allah ya riga ya iso ya zo garin Madina zaha anni al-batil duk wannan ƙaryar da nake da nake shiryawa ta fita ta fitan min da kare kwata-kwata hatta a harabtu a lokacin ne na fahimci cewa anni lam anja minhu bi shay'in abadan ba zan taɓa fita daga wannan matsalan da na shiga ba a wajen manzon Allah da komai sai da gaskiya fa jama'atu sidquhu sai na tattara kawai in gaya masa gaskiya wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qadiman sai manzon Allah ya waye gari a garin Madina ya iso Madina wa kana idza qadima min safarin manzo Allah ya kasance duk lokacin da ya dawo daga tafiya bada'a bil masjid yana farawa da masallaci haka sunnar ma'aiki take duk lokacin da ya dawo tafiya a masallaci ke sauka ya sallah sannan ya ƙarasa gida faraka a fihi raka'ataini sai manzo Allah ya sallah raka'a biyu thumma jalasa lin-nas sannan ya zauna a cikin mutane falamma fa'ala zalika lokacin da manzon Allah bayan ya zauna ya yi sallah ya zauna ja'ahu al-mukhallafuna sai mutanen da suka ƙi fita yaƙi suka yi ta zuwa gurin manzon Allah ya ataziruna ilaihi suna masu neman uzuri wa ya halifuna lahu suna rantse masa da Allah wa kanu bid'an wa 80 rajulan su waɗannan sun kasance mutum 80 da wani abu wanda ba su fita ba suka zo su ne tomin zan Allah rantsuwa da magiya fa qabila minhum alaniyatahum sai manzon Allah ya karbi zahirin su abinda suka fada a zahiri manzon Allah ya karba wa baya'ahum kuma ya musu mubaya'a ya gazgata su wastaghfara lahum kuma ya roƙa musu gafara Allah ya ce to shikenan Allah ya gafarta muku wa wakala sara'iruhum ila Allah ta'ala ya bar abin da yake cikin zukatansu na sirri zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hatta ji itu to ni kuma sai gani na zo falamma salamtu lokacin da na yi manzan Allah sallama tabassama sai manzan Allah ya murmushi tabassama al-mughdab irin murmushin wanda aka ɓata wa rai sun maƙala sannan manzan Allah ce ta'al ka matso kusa ka'ab فجئت أمشي سينزو إن تبيع حتى جلست بين يدي حسيد نزونا أقب من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال لي سي من ذا الله يشيدني ما خلفك منين يزون دكي بك فتتارنني با ألم تكن قد قد ابتعت ظهرك شن بك سي أبن هوانك بني با قال سي كعب يشي قلت نتي ya rasulallah ya manzan Allah inni wallahi na rantsi da Allah law jalastu inda ghairaka inda ghairika inda a ce na zauna a gaban wani ne wanda ba kai ba min ahalid duniya daga cikin mutanen duniya la ra'aitu anni sa'akhruj min sakhtihi bi udhr to lalle ina da tabbacin cewa zan iya fita daga fashinsa ta hanyar kawo uzuri. Laƙad hoɗe ta jaddalan domin tabbas Allah ya hore min iya magana da jidali, walakin ni, amma ni, wallahi na rantsi da Allah, laƙad alimtu na tabbata, la'in haddastuka yawma hadisa kadibin, idan na gaya maka magana ta ƙarya tarda bihi anni saboda ka yadda da ni la yushakanna Allahu yuskhituka alayya to lalle Allah subhanahu wata'ala yana kiris da ya sanya fushi a kaina ya sanya fushinka a kaina wa in haddastuka hadithu sidiqin amma idan na baka labari na gaskiya na gaya maka gaskiya ta ji da alayya fihi to lallai za ka ji ban kyauta ba inni la'arju fihi uquba Allah azza wa jalla amma ina fatan samun mafita a gurin Allah da ƙarshen wani al'amarin yace wallahi ma kana li min uzirin na rantsi da Allah ba ni da wani uzuri wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysar minni hina takhallabtu anka yace na rantsi da Allah babu lokacin da ma na fi ƙarfi na fi wadata sama da lokacin da na zo na fita tare da kai ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace amma haza amma wannan kuwa faƙajar sadaka tabbas ya faɗa gaskiya faƙum da aka ka tashi hatta ya ƙadiyallahu fika ka tafi har sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunci a kanka wasarar rijalin min bani salima sai wasu mutane cikin ƙabilar banu salama suka zo wajena fattaba'uni suka biyo ni faƙaluli suka rika cewa da ni wallahi ma alimnaka wallahu ma wallahi ma alimnaka aznabta dhanban qabla hadha suka ce wallahi tunda muke ba mu san ka taba wani laifi in ba wannan ba laqad ajasta fi an alla takuna adarata ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma kai ka gaza ba da uzuri a gaban manzon Allah bima a tazar ilaihi na irin uzurin da sauran wanda ba su fita yaƙi ba suka bayar faƙada kana kafi ka zamba ka istighfar rasulullah sallallahu malaka to kuma abin da ma baka sani ba idan ma kai manzo Allah ƙarya idan ya roƙa maka gafara ai kama an yaye wannan zunuban kenan wato irin nasu tunanin kenan cewa ko da kai manzo Allah ƙarya tunda zai maka mubaya ya gazgata ka kuma ya roƙa maka gafara ta wannan roƙa gafaran ta annabi ta wanke wannan zunuban naka kenan ƙala ya ce fa wallahi na rantsi da Allah ma zalu ya annabuna ne ba su gushe suna taimin naci ba hatta arattu an arja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ji a raina kai ko dai in koma gurin manzon Allah ne fa ukazzibu nafsi in ƙaryata kaina in ce ya annama Allah abin da faɗa da ƙarya ne summa qultu lahum sannan kuma sai na ce da su wato bayan na ji wannan a raina sai na tambaye su hallaki hadha ma'i min ahad shin irin wannan abin da ya faru da ni wato na ga manzon Allah gaskiya ya ce ka tashi ka tafi har sai Allah ya kunci a kanka shin akwai wanda ya fuskanci haka a cikin mutane ƙalu suka ce na'am eh kwarai laqiyahu ma'aka rujalun rajulani akwai mutane guda biyu wanda su ma irin abin da ya faru da kai shi ya faru da su ƙala misal ma kulta ka faɗi irin abin da suka faɗa wakila lahuma kuma su ma an gaya musu misalu ma kila laka irin abin da aka gaya maka su ma an ce ku tashi ku tafi sai Allah ya hukunci a kanku ƙala ƙultu ka'ab sai ya ce man kuma waɗannan mutane guda biyun wa da wane ne قالوا سكت مرارة بن الربيعة العمري العمري أخوي مرارة بن الربيع الأم العمري وهلال بن أمية الواقفي وكما هلال بن أمية الواقفي قال فيتي فذكروا لي رجلين صالحين سين جسن قام متاني غذابي متاني كيركي وقد شهد بدر وان هل تشياك بدر fihi ma uswatun lallai su dan ababen koyi ne qali sai ce da su fa madaitu hina zakara zakaru humali ko na tashi na bar su a lokacin da suka ambata mu waɗannan mutane guda biyu bi ma'ana ka'ab bin malik Allah ya kara masa yadda da aka ba shi labarin akwai wasu mutanen kirki mutum biyu wanda suke cikin hali irin naka to sai ji ya ɗan samu kwanciyar hankali da nutsuwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ko a wahala yake yana so ya ga irinsa a cikin wahala to hakan zai sauƙaƙe masa inda a ce mutum shi kaɗai ne yake fuskantar wani yanayi na damuwa to damuwar za ta ƙara yawa amma idan ya samu abokan wahala wanda ake tare duk da cewa dai wahala ce to wannan musharakan nan da ake da ita tana sauƙaƙa mutane jin wannan wahala kuma a nan za mu dakata insha Allah in Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba sai mu sai mu ci gaba abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya amsa ya ba mu lada kurakurai da muka yi Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi